الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaban darasi na biyu kenan a littafin tashilu turakat fi sharhil warakat na yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala a yau lahadi sha ɗaya ga watan shawwal jira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 bai daidai da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bidadiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ku jiya mun kwana a ainihin baiti na talatin da biyar yau za mu tashi a baiti na talatin da shida abuwabu usulul fiqh shi kuma zai karantar da mu babukan da usulul fiqh yake maganganu a kansu musamman waɗanda za a yi magana da su a cikin wannan littafi abuwabuha 20 baban tusuradu wa fil kitabi kulluha saturadu wa tilka aqsamul kalami thumma amrun wa nahyun thumma labzun amma aw khussa aw mubayyanun aw mujmalu aw zahirun ma'nahu aw muawwalu wa mutlaqul af'ali thumma ma nusikh وكمن سواهما به قد انتسخ كذلك الإجماع والأخبار مع حذر ومع إباحة كل وقع كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة والوصف في مفت ومستفت والوصف في مفت ومستفت وهكذا أحكام كل مجتهد أهد وهكذا أحكام كل مجتهد أحد to yace babuka na usulul fiqhi musamman waɗanda za a yi bayani da sharhinsu a cikin wannan littafi yace abwabuha babukan usulul fiqhi waɗanda ake buƙatar ka san su shine yace 20 na baban babu 20 ne mala yace tusuradu ana koro maka su wa fil kitabi kuma a cikin wannan littafi namu kulluha dukkanin ashirin din nan saturadu za a zo maka da su babi ashirin wa tilka a ƙasamul kalami daga cikinsu babi na farko akwai kashe-kashen magana a san a wurin malaman nahawu akwai aqsamul kalam to su ma usulul fiqh suna magana akan aqsamul kalam nasu da bayani su ma malaman balaga haka to shine yace na biyu summa amrun sannan akwai babe mai bayani akan umarni sadda nassi ya zo na aya ko na hadisi ya ce a yi kaza shi ya za a ɗau wannan umarnin idan ka samu nassi mai ba da umarni na wani hukunci to ya za a ɗauke shi na gaba wa nahayun akwai hani sadda nassi ya zo ya ce kar a yi kaza to ya za a ɗo hanin ya ake aiki da kowanne daga cikinsu sun ba labzun amma sai lafazi na umumi idan aka zo aka yi bayani umuma aka gani eh? ba ya taksisi ba to shi ma ya ake aiki da lafazi umumi ko hukunci a al khussa babi na gaba akwai al khusus idan nassi ya zo ya taksisi ya cire wani hukunci daga cikin wani hukunci au mubayyanu akwai kuma abin da ake kira mubayyanu wanda zai zo shi bayanin wani abu da an ka ɓoye aw mujmal akwai ko mujmali shine a ɓoye hukunci ya zan ba a fito da shi fili ba a kawo abu kawai sai a dunkule eh yawwa au zahiru akwai kuma zahiri wanda nassi ya zo yana ɗaukar ma'ana kaza yana ɗaukar ma'ana kaza amma ɗayansu ta fi ƙarfi to da ta fi ƙarfi ta ke kira zahiri a wurin malaman usulu ma'anahu shine zahirin ma'anahu wanda yake ma'anarsa ta fi fitowa fili daga cikin ma'anoninsa guda biyu au mu'awwalu akwai ko mu'awwali mu'awwali shine a ma'anar da take tafi zama nesa sama ga wagara an kace tafi zama zahiri eh ya ɗauki wannan ma'ana ya ɗauki waccan amma waccan tafi zama nesa to wadda an nesa shi ake kira mu'awwili wagara a kusa ita ake kira dukkaninsu babukansu za su zo da sharhinsu da misalansu wa mutulakun haka akwai babin mutulaki idan nasu ya zo ya itilakin abu da shi ma ya ake hukuncinsa al'afa'al akwai ayyukan annabi sallallahu alaihi idan an ka ce annabi ya yi kaza shi me hukuncin wannan aiki wajibi ne ko mustahabbi eh ko kuma halat to za a yi maka bayani da kashe-kashensa akwai inda aikin annabi wajibi ne akwai inda aikin annabi musahabi ne akwai inda aikin annabi kuma mubahi ne akwai inda aikin annabi shi ɗaya shafa da duk za a yi maka bayani in gani sun mama nusik sai bayanin abin da an ka shafe hukuncinsa hukuman wanda an shafe hukuncinsa wanda siwahu kadin tasak bihi kadin tasak ya goge siwahu ma bihi wani siwahu waninsa bihi a dalilinsa wato wani nassi ya zo a dalilin wannan sai ya goge hukuncinsa annasukh wal mansukh kenan za a yi maka bayanin da wanda ya goge da al mansukh an gane ko allazin tasakh shine wanda annasihi kenan wanda anka wanda ya goge kazalika al ijma'u za a yi ma bayani ijma'i shi in matsala ta zo da ijma'i ba ma shi ba ya ake ijma'i ya kullu su waye ake itibari da ijma'insu me ya sharaɗin ijma'i me ya kashe-kashen ijma'i kamin ka ce matsala ka za a yi ijma'i to wace hanya za ka fi wal akhbar da bayani akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake bi a tabbatar da hadisi kaza ya tabbata ko kaza bai tabbata ma a hazar za a yi bayanin abin da shari'a ta hana wa ma ibahatin da abin da shari'a ta halatta kullum waka dukkanin wa'annan babuka sun auku a cikin wannan littafi kazal qiyas za a yi ma bayanin qiyas mutulakan sake ba tare da kaidi ba la illa kuma za a yi maka bayani illa qiyas eh abinda illa shine dalilin da yasa an ka hada wannan hukunci sabo da wancan hukunci tsoho mai nasi fil asali wajen asali wattartibu bai lil adillati sannan za a ma bayanin ya ake jeranta dalilai ya ake jeranta dalilai wani dalili ake fara gabatarwa sannan wannan walwasfu fi muftin wa mustaftin sannan za a yi maka bayani akan siffar mai fatawa wa ya cancanta ya ba da fatawa me ya sharuɗansa sannan ya ake fatawa da za a yi ma bayani wa mustaftin za a yi ma bayani shi kuma mai fatawa shi ma yana da mai neman fatawa yana da nashi sharuɗa shi dai mai nema a ba shi bayani me ya sufofinsa menene ma shi ya ya kamata shi nemi fatawa duk za a yi mai bayani don ba kowa na an mai neman fatawa ba wa haka za a hakamu kullun kulli mujtahid sannan za a yi bayani akan waye malami su usulul fiqh in sun ce malami shi suke nihi mujtahidi to wani mutum ne mai sifofi mai sharuɗa mai ƙa'idodi in ya cika su to sai a kira shi malami Mhm. yawwa shi zai iya fatawa shi zai iya istinbadi ya hitar da hukunci daga aya da sauransu shi zai iya tarjihi tsakanin wannan dalili da wannan dalili to duk za a yi bayani shi a ƙarshe to sai na farkon babu aka sami kalami babu mai magana akan karkasuwar zance aqallu ma minhu kalamun rakkabu ismani aw ismun wa fi'lun karkabu aqallu mafi karamcin ma minhu kalamu abinda yake zance rakkabu larabawa suke a, yin tarkibinsa ismani suna biyu ne misali su ce zaidun ka'imun wadda shi ne mafi karamci Eh, ba sa tarkibin magana ƙasa ga kalma biyu a wasu wa fi'ilin ko su hada da suna da fi'ili kamar misalin irkabu kaga irkabu akwai fi'ili akwai wawul jama'a eh, wawul jama'a shine fa'il hmm? shine matsayin suna kaza ka fi fi'ilin wa harfin wujida haka wani lokaci akan samu fi'ili da harafi eh to su ma wani lokaci sukan zo su bayar da zance eh amma su malaman nawa sai da wannan ba aljaru wal majrur bai isa ya bada eh abin nan ba abin nan kai galiban suna harafi da fi'ili ba su cika tahowa su bayar da alkalamu ba eh amma su malaman usul in ka ce halƙama to kayi magana ko kad kama to magana ta cika kad din na harafi ce in gani kama fi'ili ne to amma su malaman na suka ce a wurin su kalma uku ce kad kama sannan da zamiri mustatiri ai kama huwa kad kama huwa waja'a min ismin wa harfin finnida amma akwai inda suna da harafi ke tahowa a cikin kira ce ya zaidu to wannan ana kiransa kalam ya zaidu ya amru kalamu ne wa qassimil kalama lil akhbari wal amri wan nahyi wal istikhbari ka kakkasa magana zuwa gida biyu akwai al'amru akwai annahayu duk sanda mai magana ya magana ko dai umarni ya bayar ko hani ya yi walistu khibari ko kuma ya nemi a bahi labari a kashi uku kenan umarni hani neman labari wasalisan kaso na uku da malamai suka sake kasa zance bayan sun kasa shi a ainihin zuwa ga suna da kuma summa ko yawa summa alkalamu saniyan to sai alkalamu saniyan sai kasuwar zance na biyu bayan wancan kasuwar na farko ya gabata ila al'amri wa nahi wal istikhbar to takasimi na biyu shine kadin kasama zance ya rarrabu ila tamannin zuwa ga guri ko fata eh misali laital musafira eh khadimun to wannan haka tamannin ne wa ba haka ba ana kiransa tamannin fata illa sun suke tamannin su taraji duk sun shiga irin su da Allah la yahudi su ba da zalika amra duk ya shiga an gani yawwa sannan akwai wale arat akwai kuma bujiro ma mutum da abu kwadaita ma mutum abu kamar ka ce ala tusafiru gadan ba za ka yi tafiya ba gobe ala ta zahaba ilal madarasa to wannan al'arat ake kiransa ai ba umarni kake ba shi ba kuma ba hani kake masa kuma ba neman labari ba sunansa al'arab an gane ko na'am yawwa to sai ce kuma waƙasam akwai rantsuwa wallahi tallahi da makamantansu wasalisan takasimi na uku ila majazin wa ila haƙiƙatin wani lokaci akan yi magana ana nufin majazi ma'ana an kawo lafazi amma ba a nufin ma'anarsa ta asali eh an tsallaka da shi daga wannan ma'anarsa ta asali ana nufin wata ma'ana ta daban to ha za yi san ma majazan Mm. wa ila haƙiƙatin wani lokaci kuma aka kawo lafazi ko akan yi magana ana nufin haƙiƙa sayar da an ka aza harafin tun asali da shi to wannan ana kiran shi haƙiƙa wa hadduha had mai ta'arifin haƙiƙa mastu'mila shine duk lafazin da aka yi amfani da shi min zaka daga cikin abin da ya gabata fi mawdu'ihi akan abin da aka aza lafazin da shi Hmm? misali ka ce ja a zaidun kuma kana nufin mutum to dama zaidun an aza shi ne asali ga ɗan adam mai magana in ka ce ja al'asadu zaki ya zo sai ya zan zaki kake nufi na hakika to sai a ce wannan magana taka hakika ce amma in kana nufin aliyu kake nufi da zaki ai ja al'asadu to wannan sai a kira shi majazun saboda asali al'aslu lafazi ne da an ka'aza don ainihin wata dabba mai kai farmaki ga sauran dabbobi dabbobin daji to duk sanda ka faɗi asadu kana nufin asadu ɗin to ha za yi sama hakikatan in ka ce al'asadu kuma kana nufin wani abu na daban ba shi wancan ba to ana kiran wannan majaz saboda ka tsallako da lafazin daga ma'anarsa da aka ajiye shi zuwa ga wata ma'ana ta daban saboda wani dalili Mm, wannan yana da yawa a ƙur'ani Mm. to illa an samu saɓani wajen malamai su wasu na ganin babu majaz Mm, a loga gaba ɗaya ma Eh, larabcin gaba ɗaya ba majaz irin su shekul islam ibn taymiya kun samu littafin sa kitabul iman ya yi dogon bayani akan wannan Mm, ibn al-qayyim almajiransa shi ma ya faɗaɗa bayani a littafinsa as-sawa'iqul mursala eh, fi raddi alal jahamiyyati wal mu'attilati الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لكم للتافن سا اجتماع الجيوش الإسلامية duk ya faɗaɗa bayanai a kai cewa babu majazi a ƙur'ani haka babu shi a luga haka nan a sheikh amin الشنكيطي رحمه الله من تفسير إيضاح القرآن آه إيضاح البيان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن شيما يربط رسالة كما ما ون منع جواز المجاز سنة الرسالة كينا منع جواز المجاز رسالة تنا أمبغات أمبغات سنن دون للتافي ناشي da yayi ya yi ikhtisarin rawatun nazir ta ibn qudama al-maqdisi ya yi ikhtisarin ta ya cicciro su abubuwa ya rubuta wani littafi mai kyau haka dai ya sami suna a tazkira to shi ma ya yi wannan bayani to kusan dai wa'annan malaman su ne sun ka faɗaɗa bayani kware-kware da gaske hakanan sheikh salihul usaimin rahimahullah shi ma ya yi bayanai a littattafansa da dama akan wannan da littafinsa a sharhu usulul fiqhi sharhul usul min ilmi usul ya yi wa'annan bayanai shi ma cewa babu almajaz fil arabiyya wasu wasu ce a akwai almajaz fil arabiya amma babu majaz a cikin qur'ani da sunna cikin qur'ani babu cikin hadisi babu amma sauran waƙe-waƙe na larabawa da hudubobi nasu akwai almajaz su kuma suka ce a'a ba mu yadda ba akwai almajaz fil lugati jami'a duk abin da yake larabci ne to akwai majaz a cikinsa daga cikinsu akwai al'imamu shafi'i a littafinsa kitabun risala wanda muka yi bayani jiya ya yi wannan bayani al-khatibul bagadadi rahimahullah littafinsa al-faqihu wal mutafaqih shi ma ya yi bayani akan wannan ya yi bayani akan tabbatar da almajaz wanda duk wayannan sun gabaci su su shekul islam a ibn taymiya rahimahullah to da sun tabbatar da majaz da sauran malamai da dama a wannan zamani akwai irin su al'allamatu sheikh muhammad ali ibn adam al-ethiobi a alfiyarsa da ya ta usulul fiqh ya rubuta alfiya a usulul fiqh baiti dubu uku da wani abu to shi kusan dai ya kawo sabanin kuma ya raddi kan maganganun su shekul islam ibn taymiya a waƙe tana nan an buga ta ma ya mata sharhi cikin mujalladi hudu ya rasu wata uku da suka wuce Allah ya ji kansa da rahama shi muke karanta littafin sana alfiyatu tauhid a can argungu wanda ba wannan ba to duk da shi ya ɗanyi bayani ya ce almajaz waƙi'un ko maujudun fil lugati wa fil ƙura'an sai dai laye da hulu fi asma'illahi wa sifati majaz yana aukuwa a ko'ina amma ban da wuri biyu bai shiga sunayen Allah bai shiga sifofin Allah a sifofin Allah ba majaz duk wata sifa da ka gani a Kur'ani ko a hadisi zuwa ga Ubangiji to hakikaninta ake nufi in ka ji an ce yadu yadu ɗin ake nufi ba majazi ba ne in ka ji an ce istiwa'i istiwa'in ake nufi ba majazi ba ne to wannan shi ne alƙaulun raje alƙaulu raje amma duk abin da ba biyun nan ba to akwai majazi a cikin shi saboda in ka ce ba majaz to kana da aiki eh don ji ba eh me kake son kace
shi ma kuma bibiyar da kake yi cewa kome ke da murna majaz an ba ce biyu na kaɗai daga yadu
Allah ka yi mai adalci sun hara gajiya ni ina hakaito maganar shi al'etiyobi ne ba na faɗi littafin sama? yawwa me muka ce me muka ce ya ce yawwa ina jin na faɗi wannan to me kake son ka ce na gane kan kula oh dama abin ga ɗan yi ne daga wannan
ina yiwa ka ɗan je balaguro
na ɗaga wajen na rawa
Eh, to wannan shi ne alƙawalin raji an fahimci wannan yau saboda haka duk wata sifa a ina jin na faɗo ga magana duk wata sifa in ka gani a ƙur'ani ko a hadisi to hakikanin ta ake nufi ba majaz ba sai ni ba da misali ne ce kamar yadu in ka ji an ce yadu yadu ake nufi ya an ce istiwayi istiwayi ake nufi hakikata to wannan shi ne in ka ce ba majaz to kana da aiki don sai a ta kawo maka waƙoƙin larabawa da suke da majaz kuma baka isa ka kai in kayan su ba sannan gingima gingiman malamai magabata sun tabbatar da shi almajaz ne a washi al'imamu shafi wanda hujja ne fil luga a wasu wa'annan malamai ba su kai matakin da za a kwatanta su da al'imamu shafi ba al'imamu shafi hujjatun fil luga ya kai matakin da zai yi alƙalanci a kan luga sauraka al'imam ne to shi yasa sai ya rajaha wannan a matsala ne don mafi yawanci su shekul islam dalilin da yasa suka kori majaz don su baiwa wannan matsala ce kariya saboda su 'yan bid'a da wannan suke amfani in sun zo wajen asifatu da al'asma sai su yi tawili sai su yi tawi sai su ce wannan lafazin yadu dinnan majaz ne ba hakika ba ce to sai suka kore hakika wai don su bai wannan kariya to sai al'itibi ya ce ai ba sai ai wannan wahala ba kawai za a kore wannan ya ce saboda babban dalili ba a taɓa ganin wani nassi da yake ɗauke da wata sifa an samu daga cikin sahabbai ko tabi'ai sun yi mai tawili ba babu kenan shi ya nuna duk wata sifa in ta zo suna barin ta bisa ga hakikatta duk wata sifa in ta zo suna barin ta bisa ga hakikatta domin dama al'asul fil kalami alhaqiqa al'asul fil kalam alhaqiqa in ka gazance asali to bisa ga hakika ce zaka ɗauke shi shi almajaz far'un ne reshe ne to tun da haka ne to in Allah ya jingina ma kansa wata sifa ko annabinsa to sai mu bar shi akan asali mu bar shi akan asali to wannan shine shine zance raji amma cewa babu luga babu majaz a ƙur'ani amma akwai shi a luga wannan tifka da walwala ne da in kano wasu malamai sun faɗi wannan magana amma tukka da walwala ne in dai har ka tabbatar da shi a luga to me zai hana ka tabbatar shi a qur'ani ai qur'anin lugar larabci ne kuma Allah ya yi amfani da usulubi na larabawa balagarsu nahawunsu sarfinsu da sauransu to kaga kenan tunda ka tabbatar a lugarsu sauran waƙoƙinsu to a ƙur'ani ma labud da dole lazim ne ka tabbatar lazim ne a tabbatar to shi kenan wannan ka huta tunda dama su babban dalilin shekul islam ibn al-qayyim kamar shi da ya dogon raddi akan aljahmiya a cikin wancan littafin nashi as-sawa'iqul mursala to duk kusan maganganun da ya ta ambata kenan tawilolin da suke yi akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala dan abai wannan kariya ya ba sai mai wannan ba a wani abin da ba sifar Allah ba suna Allah ba wannan zai iya zuwa majal zai iya zuwa hakika ko mene ne to wannan shine a takaice to to shine yace wakila wasu malamai sun ce ma'ana hakika ma ya jiri khitaban fis ilahin quddima duk abinda aka kawo kuma ya zan yana gudana ne akan istilahi na magabata to shine hakika idan laraba suka furta abu sai wani zo ya furta wannan luga ma'abin to sai a kalimi ne ne su magabata ne wace ma'ana suka aza shi a kai kowane istilahi suka yi mai to sai a bar shi akan hakika ko kuma abuta fanni kamar malaman hadisi in suka ce almarfo to wannan hakika ne a wurinsu eh yawwa haka malaman balaga an suka ce alkhabar to wannan hakika ne a wurinsu amma ba shine hakika a wurin malaman nahawu ba shine hakika a wurin malaman balaga ba akwai wanda suka yi wannan tarifin hakika shine yadda magabata suka yi istilahin kalimominsu to sun ce shine shine hakika ko da wani ya zo ya faɗe su da aka san haka to sai a ce shi ya zo da majazi tun daga magabata ne sun faɗi saɓani yadda suka ajiye istilahatu ɗin a ƙasamuha kashe-kashen haƙiƙa salasatun kashi uku ne shari'i akwai haƙiƙatun shari'iyyatun shine a shari'a ta zo da lafazi da ma'ana da ma'ana ta haƙiƙa asalan galibi misali da Allah ya ce kamar lafazin as-salatu za ga qur'ani wani lokaci ya zo da ma'anar haƙiƙa shar'iyya wani lokaci ya zo da haƙiƙa lugawiyya eh yace aqimus salata to wannan as-sala as-salatu huna haƙiƙatun shar'iyya ba haƙiƙa ba haƙiƙa lugawiyya ba ina fatar an gane amma irin su fasalli alaihim da makamantansu wannan hakika ce lugawiya ba za ka fassara shi da ma'anar sallah can ba ma'anar sallah shar'iyya hakika shar'iyya shine wata abu ce da ake yi bisa wasu ƙa'idodi da wasu sifofi da wata haya hakika shar'iyya kenan hakika lugawiya kamar da zai ambata shine yadda luga ta aje lafazi tun farkon asali da ita luga ita ce al'asulu kamar lafazin assala to fil luga akan nufi da addu'a addu'a shi yasa can fa salla alaihim kai musu addu'a can kuma a ƙi musu sala ba addu'a ba ne ba ana nufin ku tsayar da addu'a ba to in ka fassara shi da hakika lugawiya sai ka sai ka samu to yana da kyau ɗalibi ya tantance wannan in ga kalma shin hakika ce shar'iyya ko hakika ce lugawiya to shine ce wal lugawi a wani lokaci za a kawo hakika lugawiya an gani wal lugawi wada'i wanda haka za a zashi ta fuskar luga wal urfi akwai hakika urfiya hakikatun urfiya saboda haka su ba ko waɗanne mutane ga urfinsu su ma suna da nasu suna da nasu haƙiƙa abinda al'ada ta aza suna nufin katsa da shi wanda zai iya saba mana luga zai iya saba mana shari'a na fatar an fahimta hatta ko a yare ko a al'adu ko a wajen abubuwa da dama za a ga ƙabila kaza yadda take istilahin kaza da kaza kaza da kaza yanzu bare dai duk zai kawo mana misalansu insha Allah summal majazu sai majazi shi kuma ana sama bihi tujawwiza fil lafzi duk abinda bihi aka yi amfani da shi tujawwiza aka ƙetare ma'anarsa ta farko zuwa ga ta biyu fil labzi ga lafazi an maudu'ihi daga abin da aka aza shi a kansa tajawuzan a matsayin majaz bai na ƙasin to ita shi majazi kashi uku ne an gani akwai almajazu bai na ƙasin akwai almajazu bai ziyadatin akwai almajazu bai na ƙalin kashi uku ne akwai sadda za a zo da majazi ta fuskar sai a takaita daga barin ambaton wata kalma majazi ne akwai sadda za a zo da majazi ta fuskar ƙara wani abu akwai sadda za a zo da majazi ta fuska a ɗauko kalma daga asalinta zuwa wani abu na daban an gane wannan a wasu wani lokaci kuma a aro kalma ka naƙasa ahali kama inda aka cire ahal wasu alil ƙarya madadin wasu ahalil ƙarya to takaituwa daga bara ambaton ahal ana ana kiransa almajaz almajazul mursal a ilimin balaga domin alƙarya hiya ibara an jiduran abinda ake nufi da alƙarya shine wuri ne wanda yake kewaye da ginoni shi ake kira alƙarya an fahimta to kaga ginoni ba sa magana to ashe ba mutane ba gino na ake magana su tambaya ba ana nufin su tambayi mutanen garin to wannan ana kiransa da almajazu bin naqas ko bil iktisar hmm? na'am wa huwa al-muradu fi su'al al-qarya ka gani ahali shine abin nufi da cewa a tambayi mutanen ƙarya kama a tafi zikiri kamar yadda yazo cikin qur'ani duna miryati ba tare da shakka ba wa kasdiyadatil kafi kamar yadda aka ƙara lafazin kaf fi qaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay to wannan kaf majaz ne saboda za'id ne domin taqdirul kalam ليس مثله شيئا ليس مثله شيئا هذا هو تقدير الكلام با wani abu irin Allah subhanahu wa ta'ala to amma zaka ce laisa ka mislihi shay an fahimci wannan yawwa saboda ko da an cire kafin din zaka ga ma'anar da ake bukata za ta zo kuma babu na kasu to wannan ana kiransa da almajazu bi ziyada wal ghaid ko lafazin alga'itu au ja ahadun minkum min alga'it asalin alga'it shine ce almanqulu an mahallihi asalinsa almakanul munkhafid duk wani wuri rafe-rafe haka mai taushi to a lokaci ake kira da alga'it al-ga'it inda al'arab in balarabe ya ce alga'id abin da yake nufi kenan to can da larabawa ga al'adarsu su ba sa gina tola cikin gidaje suna ganin wannan ƙauyanci ne ƙazanta ne saboda haka idan za su kewaya na fitsari ko ga'idi sai su fita can wajen gari su samu wani wuri mai tafshi rafe-rafe haka inda ba haƙo ba sai su biya bukatarsu to shi yasa da shari'a ta zo da ta zo kawai madadin ta ambaci najasar da ake fitarwa kawai sai Allah ya amfani da sunan wurin sai ce auja a ahadun minkum min al-ghaib to anan aya al-ghaib hakika ce shar'iyya hakika ce shari'iyya amma hakikarsa allugawi shine almakanul munhafid inda al'arab a lugarsu a urfins haka suke nufi to abin da yasa saboda galibin ƙur'ani duk abu wanda yake yana da ƙazanta ƙur'ani bai cika fitowa ƙarare ya faɗi sunansa ba an gani akan ɗan sakaya akan ɗan sakaya aula mastumin nisa me ya lamsumin nisa shi ne aljima madadin au jama'atumin nisa sai aka ce aula mastumin nisa ko kuka shafi mata to haka al'ada alƙur'ani take hadisin da muka karanta har da annabi haka yake faɗa idza jalasa baina shu'abiha abinda annabi ke nufi aljima to haka ake son mai da'awa ya kasance in ka zo faɗin abu abin da yake akwai a ainihin ƙazanta game da ambatonsa eh ana son ka ɗan sakaya in dai akwai ma'anar da za ka faɗa a gane ba sai ka faɗi asalin abin da ake nufi ba kai koyi da ladabin alƙur'ani kai koyi da ladabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambayi Aisha kin ga al'aura annabi sallallahu alaihi wasallam tace ma ra'aytu minhu wa la ra'a minni shikenan sai ta takaita ban gani gare shi bai gani gare ni ba ma za ta ani al'aura ban ga al'aura sai bai ga ta ba duk da suna raunana hadisi al-mahall mahallu shahid to akwai buƙatar in dai zaka faɗi abu ko ba a nasa ɗaya za ka faɗa za a gane to shi ke kaga can ƙur'ani na da damar ya ambaci kashi da ya sunan kashi da larabci wala Allah ma baka sani tambayar da yake yaran
a ta ai na samu na samu za'a eh a to ai na na tsallake yanzu na na tsallake yanzu tunda ni na fara ko ko ba ni na fara ba in to tunda dai na riga shi ke da inda na banza ban faɗa ba kaga sai ku gaya mana me su zan kashi a larabci Hmm? Gayadi wurin da ake kashe shi a gayadi. Hmm? Buzara? Buzara, ala wazane maza. Me wazanin shi a larabci? Sannan a wane ma'ujan ka samu wannan. Me- Me me shahidi? Ka kawo shahid ko aya ko ko hadisi ko ko baiti. A kamus ba hujja ba ne. Ana magana shahidi ba a magana kamus. Alƙur'ani ko hadisi ko wani shi'ir mu'tabari na wani balarabi. Hmm? Ko yi shiru? Eh? To ai kokari a bincika tunda ni na je hoton baya. A'a. Na yi tambaya kuma a ce yi yi bayani. Eh?
mun so mu yi tarawih ne ba To ai na rige ku. Kaga tunda na riga na na samu sa'a. Eh da kun riga kaga shikenan. Labudda an ujiba. Amma wal'ana antum tujibun. Mhm. To ka gani? رابعها كقوله تعالى أقال ودكو كبر فدى الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقض فأقام فوجد فيها جدارا كو يريد أن ينقض محل الشاهد يريد أن ينقض شي وانسان فوجد فيها جدارا إن الجدار أصلا شيني شيني كونغو kwangon gini haka wanda ba rufi a samansa kamar dai a ce katanga ga mazauna ƙauye Hmm? malam nura ka san katanga aiko Sai dai a ce musu fensi. Sai a musu fensi.
Yawwa.
Bai san katanga ba ya To.
san garu.
to ka san garu to sai Allah ya bango ko to sai Allah ya ce yau ku bari mu karasa Allah ya ce yuridu an yanqadda sai ga bangon nan ko kuma garu eh ko kuma katanga tana nufin ta ta faɗi ƙasa ta, ta ƙalle to a ƙa'idar larabci al'irada tutulaku alama fihi shi'urun duk abin da bai da shi'uri eh laisa lahu harakatu baya da moci ba ba ba ba jingina masa irada Hmm? ba a cewa hular ga tana nufin kaza ko a hausance ko ana faɗa to ai da hula da garu duk nafsu shai dukkaninsu kowannensu jimada ce to kenan tun da Allah ya ce yuridu shi bango yana nufin an yankadda to haza majazu haza majazu domin bango baya baya da irada Aha. yana nufin kenan kama ana son a nuna shi da kai ne yana son ya ya kalle ya faɗi ƙasa kuma ba haka ba ne in ka ga bango ya faɗi me eh kenan laisatu lahu irada to wannan sai malamai su kira shi da almajaz almajaza ko isti'ara duk abu ɗaya ne an gane saboda haka an jingina masa irada ba don yana da ita ba saboda wata, wata fa'ida wadda malamin balaga shi zai faɗa ma mi dalilin da yasa aka yi haka wannan sai mun je balaga in mun je babin isti'ara babu al'amri babu mai magana akan umarni sadda nassi ya ce yi kaza wa hadduhu istidra'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana duna talibi to ma'anar umarni istidra'u fi'lin wajibi neman shine istidra neman aiki wanda yake dole a yi shi shine umarni Eh, a neme ka kai wani aiki kuma aikin nan ba musahabi na ba dole ne ka yi shi haza huwa al'amru inda al'usuliyi an gane? yawwa misali in ni ce maka ka zauna ijilis to ma'ana hau zaman nan dole ne Hmm? dole ne ka yi shi bil ƙauli kuma ana yin umarnin nan da ƙauli ce ifa alkaza mimman kana duna ɗalibi kuma wanda ka ba da umarnin nan hawan da ba ɗalibi ba kenan wanda a sama a ɗalib ana yana nufin wanda a ƙasa ta fuskar daraja a ƙa'ida umarni ƙarami bai ba babba umarni a ƙa'ida usulu na fatar an gane wanda a sama hmm? ba ku misali kamar uba da ɗa to uba in ya ce ma baba ne je wuri kaza je masallaci baba to wannan ba umarni ba ne a ƙa'idar malaman usuli haza laisa amran an gane don ɗa ƙarami ne uba shi an yi yawa haka ɗalibi bai ba malami umarni ba zai ce malam amsa min tambaya ba haza laisa amran amma in uba ya ce ma yaro je masallaci kashe wannan in uba ya ce ma yaro je masallaci haza mun tantance wannan ko ah to sai su malaman balaga suka ce idan shi na ƙasa ya yi amfani da wannan lafazi zuwa ga na sama garai to wannan ana kiransa du'a'u du'a'u kamar rabbi gifirli wali walidayya hmm? yawwa to haza du'a'u kaka ce igifir fi'ilu abrin kana yin ridda to wa wa wa aka ba umarni eh rabbi gifirli wali walidayya to wannan sai malaman balaga su kira shi du'a'un fi'ilud du'a in ka zo li rabi sai ka ce fi'ilud du'a mabniyun ala sukun an gane wannan ko in kuma ya zo da mai ba da umarnin da wanda aka ba umarnin daidai wa daidai suke fil martaba duka matsayinsu ɗai to suka ce haza yi samma iltimasa nema alfarmaki iltimasa ake kiransa ba a kiran shi hawa yau eh kama aboki ya ce ma abokin shi izhab ila albasjidi ko ila suqi haza haza iltimasu to wannan yana da kyau a fahimci wannan shi yasa dole ni gaya muku da usulul fiqi da balaga yawa tare ho suke tare suke bisigati fal falwujubu huqiqa to ana ana tabbatar da cewa shi umarnin nan wajibi ne amma fa haisul tu intafat idan ƙarinar da za ta nuna cewa ba umarni ba ne ta koru an gane? yawwa in an samu wata ƙarina wadda ta nuna cewa ba umarni na ba to kuma ba umarni na ba na fatar an gane shi ne kamar a samu a malamai suka ce kamar faɗa Allah ta'ala fa'iza halaltun fasɗaɗu ko? wannan umarnin ba dole ba ne ba a cewa alhaji don ya ƙare aikin hajji wai dole sai ya yi farauta ba malamin da ya taɓa faɗa haka eh to wannan umarni ne lil ibaha eh lil ibahati
ana wajen ci ba
ba na wajabci ba ne ba na wajabci ba ne Hmm? an gane da ya karina saboda an hana musu farautar lokaci wa antum hurum lokacin da suna masu ihrami an kace kasu yi farauta kuma aka sake dawowa aka ce in sun cire harami su yi farauta to wannan sai ya nuna cewa wannan umarnin ba ba na wajibi ba ne ba Hmm?
mure ba ta yawwa yawwa kamar kulu wa sharab kulu wa sharab aga umarni ne a zahirinsa yana nuna duk sanda ka ci abinci dole sai ka sha ruwa hada su za ka yi a ci a sha a ci a sha amma akwai wanda ya taba wadan haka eh to kaga ba dole bane Mm, ba dole bane to ana samun wannan da dama na na cikin kare da kudiyar isarar mm, shi ne na shi kuma me kake me kake son ka ce shi ma zai faru cikin irin wannan cikin na wajabci ko dabi na to wannan akwai sabani wasu sun ce dole ne an ƙare sallar jima'a sai ka je kasuwa eh to kaga babu kawo ta da eh wasu sun ce ku ba a'a ba dole bane ya an gama sallar jima'a kana zuwa kai kwancinka ka je kai bacci Mm. amma sun ce dole ne in an gama bauta to a ce zuwa nema abinci shi ne kawai aya take nufi in an gama jima'a to a je zuwa neman abinci tun da dama an hana wasu kuma sun ce a ba dole ba ne to in ka ɗauki wanda suka ce ba dole ba ne tana shiga in an ɗauki wanda suka ce dole ne ba za ta shiga ba na shi ne ya ce wa otirika in yanzu an kawo umarnin an ka yi itilaƙin shi ba a yi mai ƙaidi ba eh a gane kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu khalfal magharibi sallu khalfal magharibi sallu khalfal magharibi liman sha'a to cewa liman sha'a haka an an yi taqayidi ba yi idlaki ba to wannan taqayidi shi ya nuna kenan nafila ba'dal magharibi ba dole bace duk da gashi annabi yayi uku ashe ba duk inda ka ga an ce yi kaza dai za ka ce abin nan wajibi na ba sai an koma an duba an gani in kankari na tako sannan ba a yi mai kaidi ba to wannan za a ɗauke shi akan wajibci kama a ƙi salata wa atu zakata da makamantansu Mm, an gani to wannan kenan to da haka suna nan da yawa irin su fanki huma qabalau duk wannan abru ibahatin ne amru ibahatin suna nan da yawa a ƙur'ani lama a dalilin banda in an samu wani dalili dallana da ya nuna mana shar'an shar'ance ala ibahatin akan halacci filfili game da aikata shi aunu dubin ko ya nuni akan cewa kai abin na homo sahabi ne kamar yadda muka ba da misali to fala a nan ba za a ɗauke shi akan wajabci ba bal ba haka ba sarfuhu juya shi huttima an wajabta anil wujubi a ɗauke shi daga wajabci sai a bashi ma'anar da wannan karina ta nuna bi hamlihi alal muradi minhuma sai a ɗauke shi a ɗora shi bisa ga manufarsa daga cikin biyun nan ko dai halacci ko musahabbanci walam yufid fauran kuma umarni baya nuni akan gaggawa wai saɓani inda ulama shin duk sanda an ka ce ka yi abu dole ne wannan lokaci za ka yi shi ko ko kana da damar ka ɗan jinkirta jinkirta in da wasu malamai sun ce a duk sanda an ka ce ka yi abu to la ya juzu ta eh da zaran an ka ce ka yi kaza to wajibi ne sannan za ka yi shi ne ya ce walam yufi fauran a wurin wasu malamai wasu malamai suka ce a dole lokacin nan za ka yi ne Mm. kenan ba buƙatar jinkiri sai in akwai wani dalili wanda ya nuna abin nan ba yanzu ake buƙatar ka yi shi ba kila an yi ƙaidi misali an ce maka gobe ka yi kaza to kaga akwai dalili sai gobe ɗin ko ko kuma an ka ce kamar can da aka ce a ƙibus salata ba ana nufin kai koyo shi mai ta sallah ba sai wasu lokuta da shari'a ta yi Eh. to amma dai arrajin shine al'amru la yufidu alfauriya Mm. da an ce yi kaza baya nuni akan cewa dole dole sai ka gaggauta a ina misali suka ce ga misali saboda da aka ce kai sallah lokacin azhar kana da damar ka jinkirta daga farkon muktari har zuwa ƙarshen muktari laka fursa akwai awwalul muhtar akwai wasful muhtar akwai akhirul muhtar to idan muhtari na kamawa sha biyu da rabi misali kila a ce yana karewa karfe biyu da rabi to kana da maka jinkirta har zuwa karfe biyu da ashirin kai azhar kuma da kai da wanda ya yi ta sha biyu da rabi duk matsayin ku ɗaya ba bambanci an san ko kuna fahimta ba eh yawa dan jinkirin nan da ya ba a cewa kwayali kamar yadda dama wasu ke fahimta da an yi kira wai dole sai an yi sallah lokacin da an kai kira ba haka bane eh ba dole bane wanda ya ga dama shi wanda ya ga dama kuma yana iya ƙara abin da abba a so karka bari muktari ya wuce bila uzuri amma cewa dole wai don time ya buga wai dole sai mu yi sallah yanzu ha zalai wajiba hmm? hmm. wasu ai ko jira ba su da da an duba an haka ko nesa an haka ne ka kai alliman sai a ce diya ta da sallah eh tunda li- li- limaman ga hadda sallah sai sun wa mutane iko to duk ya kamata a tsaya wa mutane wannan karatu Hmm? duk ya kamata a tsaya saboda haka da aka ce ai sallan nan kana da wasa ka jinkirta tana da wannan dama in ma akwai lalura ya halatta ka kai ta haurin muktari haurin daruri Mm, in babu uzuri malamai suka ce haramun ne an gani? Mm. to yana da kyau a san wannan kila kamar ba ka da lafiya kuma ka sha magani to ba komai don ka kai sallah lokacin daruri saboda ka kwanta ka yi bacci kana jin bacci ba wani abu ko kuma kaya aiki ka wahala sosai Hmm? akwai gajiya don makaruhi ne a yi sallah cikin gajiya ko kuma kana jin yunwa sosai irin hawa da ka fara ganin eh to ibn rashid dai ya ce makaruhi ne a yi sallah irin waɗannan halaye
Ina koyo sama abinci ko?
eh Ina koyo sama abinci.
to ai kowa ba akwai tsammani in kai jira haka baka saba ba sai ka yi ta haka nan ma ka san dai babu natsuwa ko ko akwai ta eh da Allah ya taimaka Allah ya kyauta to ina fatar an fahimta wala tikrara kuma umarni baya fa'idantar da cewa sai an kwanko ba da an ce kaza ai ana nufin wai kai ta maimaita abin kai ka sake kai ka sake kai ka sake al'amru la yufidu zalika Mm? sai dai in an kayyade shi da wani abu kamar lokaci wani misali aka ce maka ka yi sallah in rana ta yi zawali to wannan yana nuni akan cewa duk sannan rana ta yi zawali ya zama wajibi ka yi ne Mm? ya zama kaga za ka yi ta maimaitawa ke kuma irin wadda dai ka yi jiya kaga ai maimai ka yi Mm. in lam yarid ma ya ta karara in dai ba a samu abin da yake hukunta maimaitawa ba kamar da muka bada misali wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim to yin umarni da wani aiki almuhim mai mahimmanci almunhatim wanda yake wajibi amrun bihi umarni ne da shi wa billazi bihi yatim umarni ne kuma da duk abin da sai da shi yake cika idan aka ce ka yi sallah kuma sallah ba ta cika sai da tsalki to umarnin nan ya shafi ha- tsalki fa in an ka ce ka yi sallah umarnin ya shafe shi ba sai an ce ma yau ka je ka yi tsalki ba ina fatar an fahimta eh to saboda haka idan na ce maka ka kirawa ne a waya ka gaya mai kaza to ba sai ka ce min sai na saka ta ba Hmm? eh ko yana yi wa ai magana da shi ba a saka ta ba to kenan saka ta menene ba sai na ce ma wani saka ta ka kirawa ne ba ha za ta tsawilun na na tsaya ɓannan lokaci eh muna fahimtar wannan ko to kal amri bis salati amrun amrun bil wudu kamar yadda aka ce sallah umarni ne akan alwala wa kullu shay'in lis salati yufrad da duk abinda an wajabta shi don sallah wa haisu in ji abil matsulubi to a inda aka zo da abin da aka nemi mutum ya zo da shi to yi khuraju bihi an uhudatul wujubi ya fita daga nauyin wajabcin da an ce yi kaza kuma kai to shikenan wajabcin ya yi mi wancan wajabcin yanzu babu shi ai shikenan zauna sai ka zauna shikenan to yanzu in ka sake tashi kayi laifi shi ma akwai saɓani eh domin ba ce ma ni zauna ka tashi ba ko haka ne ce abinda ne ce ijilis inda na ce ijilis wa kum to wannan sai ka zauna sannan ka tashi to amma sai nace ijilis sai ka zauna shin kana da dama ka tashi ko ba ka da dama ka tashi to shine ma- malamai suka yi sabani wasu suka ce baka da damar tashi sai dai ka jira wani umarni kuma sabo ta ba ya gaba gaba eh ai ya gaba ga ko to Allah ya taimaka to sai mu tsaya mu yi sallah sai a shiga balaga gashi dai saura shafi guda mu yi rabi eh
na haɗa ɗan gari a sai sai a ba al'am a wani lokaci yanzu sai za a ƙari da al'amur da al'amhari a kammala amma kuma ɗaukar za ta lo za ta yi nauyi eh sai zan ba ta turuwa shi yasa ya ko gabana sun ina sai sai mu tsaya kaga in mun kai karshe sai mu dibi littafin da ya kamata a maimaita a yi kamar darasi uku sai a yi insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah